za a gani ko za a ji akwai wanda yake takadiri ba murmi ba ne amma dai ba jin alamar irabin ake ba akwai kuma irabi mahalli shine wanda yake damar mabni ne to iza dai mabni a ce a mahallin me take iza a mahallin me take a mahallin a hanya a mahallin a ai jazma sai dai fi'ili wasu ma cewa suka gaba ɗaya ma ai jumla ma ba ta zuwa ko abin da ya kaba da haka a mahallin a mahallin nasba ne saboda me mafulu fihi zarafi ne mafulu fihi ne ashafa fi'ili ne mari mabuni bisa fata ko dama asali a cikin fi'ili mari a gina shi bisa fata ko iza a sha alfata shi lirabinsa muƙaddari ne ko mu'urabi ne amma irabi ta kadiri fa'ilu marfu'un bi rahmatin muqaddaratin la'anna husmun maqsur wa ya zama suna me wanda ya to me me tufatul wardiya take faɗa akan wannan cewa suna wanda yake karshen sa alifi ana kaddara dukkan li'irabansa tunda da a cikin tuhufa ake ma bashir waya tuhufa take aka sami mautallan min al-asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ورفع ونصبه زهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر to ita mai tufatul wardiya fa me take irin nasibi fi ma nukisa wa kaddiril jami'a shine mahallin ko wa kaddiril jami'a fi na hawil asa ka kaddara dilli irabi a cikin duk sura wanda yake makasuri idza ashal fata mi'ataini mi'ataini zarafi ne shi ma na zamani ko ko kaka za a yi masa lirabi ko mafulu ya ai mafulu fihi ne mansubi da ya saboda tasniya ne tunda yana da mafuradi wannan tasniya ce ta hakika tunda yana da mafuradi shine mi'atu mi'ataini ya zamo tasniyarsa amma tamizi ne wani a irin nau'o'in tamizi wannan wanne ne kenan izin eh na nisba ne ko na fata zahira fa harafi ne mabni ne qad harafi ne shi ma mabni ne zahaba fi'li mari ne mabni lazazatu fa'ili ne marfu'i da ramma zahira ko wa harafi ne mabni ne harafin adafi ne fata'u maɗufi ne bisa marfu'i shi yasa shi ma marfu'i ne to anan jumlar wacce jumla ce anan take da mahalli al'irabi wacce ce ba ta da mahalli al'irabi mahallin jira take dan an rafa iza zuwa gare ta an rafa iza zuwa gare ta to wace ce ba ta da mahalli daga zahabar da za to ita wannan ba ta da mahalli al'irabi tunda jimla ce wadda take ko dai ta zama iftida'iya ko isti'inafiya ko ta yi dangane da abin da ya gabata a baya ta yi ta zama iftida'iya ce ta yi ta zama isti'inafiya ce tunda a jimla isti'inafiya ana sa fa jimla isti'inafiya takan zo da fa takan zo da inna akan fare ta da inna ko a ai malamai da sun rarraba tsakanin su amma dai hukuncin su ɗaya dangane da cewa ba su da mahalli a lirabi jimla ibtidaiya ita ce wanda yake daman da ita aka fara magana ko magana baya ta gama karewa sarai ba abin da ya rage sai aka ci gaba da wata magana to wannan kaga ta zama ibtidaiya amma isti'inafiya ba ta da rataya wadda ta gabace ta kenan ta fuskar lirami amma ba wai lalle magana ta kare sarai ba ta cu ta yi ci gaba aka yi da magana har ma ake cewa akwai isti'inafi na hawi akwai isti'inafi bayani abinda malaman akwai abinda malaman nahu suke kira isti'inafi akwai abinda malaman balaga suke kira isti'inafi akwai inda yake tayo zama isti'inafi ne dangane da malaman nahu malaman balaga su nan ba ma isti'inafi ba ne ko kuma akasin haka biya iya zuwa ko ita jumla isti'inafiya so da yawa takan zo da fako ko takan zo da inna so da yawa kamar tabarham fa kullu sha'ani fi man tabarhama kaga wannan fa kullu sha'ani ai jumla ce isti'inafiya amma ta zo da fa ta zo da fa fa kullu sha'ani fi man tabarhama to to yanzu wannan gaba daya uslubi ne habari ko haka ne uslubi ne habari to amma a cikin asalibu na habaru wanne ne ya ɗauka tunda akwai ibtida'i akwai ɗalabi akwai inkari to wannan wanne ne a ciki ibtida'i ne mama shiri ya ce ɗalabi ne menene dalili gagar ko gagar ai an yi takidansa shi yasa ba ibtida'i ba ne da kawo cewa aka yi zahabar lazazatu to shine ya zama ibtida'i tunda an sa gad menene ya me mi'atul ma'ani yake cewa a nan yu'akkadu aw dalabiyan fa huwa fihi yuhmadu ko wa wajibun bi hasabil inkari wa yasunu tabdilu bi agari idza salfata mi'ataini aman faqad zahabal lazazatu wannan isnadin isnadi ne hakiki ko majazi ne hakiki ko ko majazi ne saboda me aka sa aka ce majazi ne waye tafi ba jin ya tafi meto menene ya tafi in an ce eh saboda sababin jin daɗin ne ya tafi to ya zama majazi ne kenan ba jin daɗin ne ya tafi ba a koyaushe zuma tana da zaki cewa wanda ba shi da lafiya ya sa a baki bai ji daɗin ba ba zuma ce ta rasa daɗin ba ba daɗin zuman ne ya tafi ba shi ne da ya riskarsa ga daɗin ya tafi hakanan aka samu haɗaɗɗen farfesu ai kaga zai daɗi ko wanda yake lafiyayye ai zai zauna ya ci lami lafiya ko amma wanda yake ba lafiyayye ba tayo ko tsufa ya zo ya yi yawa idan shi gaskiya wannan ma matsa masa kuke in matsa masa ma kuke wannan abu da kuke kawo to ba daɗin yake ji ba amma ba wai daɗin abin ne ya tafi ba ko shi kansa ne riskarsa ga daɗin ya tafi daɗin kam yana nan don wanda yake da ahalar shi yasa za a ce kenan ta fuskan nan isnadi ne wanda yake majazi walfilu au menene na mai mi'atul ma'ani walfilu au ma'ana wa in asnadahu lima lima lahu fi zahirin za'in da hu haqiqatun aqaliyatun wa in ila gairi mulabisin majazan awwila wannan kenan amma watakila ba iyaka magana kenan ta fuskar balaga ba amma dai baitin auna bahari ne ba za mu ketare amma a iya komawa fuskar balagar kaga ya cewa ba za a bayani a kai ta fuskar ma'ani an taɓa kaɗan ta fuskar bayan ta fuskar badi'i tunda ta yi akwai badi'i a ciki ta yi ba nau'i ɗaya ba ko ma na badi'in a cikin baita to amma dai ba za mu ketare tunda mu koma ga arure. a wani bahari ne shi baitin yake baharun basidu ko ai ko da'ira ba su hada da basidu ba ma ba shi ko a da'irarsa ko shine mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun akwai zihafin da aka ce shi lalle lalle wato sai ya zo da shi ba ma kawai zihafi ba haduwar zihafi ne da illa ko haka ne menene gado ne kuwa anya ba gado ba ne hasfu ne ita ce illar da yake zuwa da ita to me ta'arifin hasfu wata illa ake kira hasfu safi sababa hafif shi yasa a mufa'alatun an shafe tun din to kuma zai haifin fa eh ya sunansa to haka ne haka yake zihafin amma ya sunansa asubu asubu hasfu hasfa hafifin ko hasfu hafifin sannihi bil hasfi wa hawa ma'al asbiduhu bil kadafi ya zama kenan ya ake kira kadafan shi ba zuwa sai dai makadufi ko kuma ya zo majizui an shafe tabilar ko to baharul wafiyar ƙarurai nawa yake da su haka ne a arurai ake tambaya ai daman tabila an faɗa mu fa'alatun mu fa'alatun mu fa'alatun mu fa'alatun mu fa'alatun mu fa'alatun daman guda shida ne aruransa guda nawa ne rarrabansa guda nawa ne da wanne da wanne da wace da wace ke makadofar makadofa akwai arorarsa wadda take makadofa ita ce wannan wadda aka faɗa akwai kuma wacce ta biyan akwai majzu'a majzu'a ita ce ta biyan ya koma mufa'alatun mufa'alatun kawai mufa'alatun mufa'alatun guda guda ne uku ne haka ne guda uku ne to arura ta farko rarbi nawa ne da ita makadufi kamar ta arura ta biyu ita ce take da rarrabai guda biyu ko ko dai zo mufa'alatun mufa'alatun ko kuma ya zo mufa'alatun mafa'ilun ai me kenan an yi me kenan ya kawai da shi mufa'alatun ta koma mafa'ilun menene kenan ya faru asubu aka yi abinda yake mutaharriki na biyar an mai da shi sakini an yi asubu kenan to idan da shafe shi aka yana da wasalin fa eh a aka shafe na biyar yana da wasali an yi me ha na biyar mai wasali aka shafe shi akalu aka yi ko an yi akalu kenan idan mufa'alatun ta koma mufa'atun sai a mai da ita mafa'ilun sai a ce an yi akalu daman harafi na biyar zihafai iri uku ne suke shigan masa akan masa kabaru shine a shafe shi yana saki ne kamar mafa'ilun ya koma mafa'ilun akan masa asubu shine a mai da shi saki ne bayan dawa yana da wasali kamar mufa'alatun ta koma mafa'ilu hakanan kuma akan masa akalu shine a shafe shin yana da wasali to shi wannan baitin iza ashal fata mi'atai ne aman faƙar zaɓar da za ta wal fata a wata arurar ce wani rarrabin ce iza a shal mafa'ilun amma nan abinda ake tambaya a rorin za mu dawo kan zihafin da ya zo ciki iza a shal fata ni'atai ni'aman farko da rarrabinta damar rarrabinta guda daya shikenan a can a hazrajiya wani shahidi aka kawo ga wannan a rurar da rarbin nata a hazrajiya ya baitin da yake bayani baitoci biyu ne aka kawo bayani akan baharul watir ko ya baitocin suke bi ganamun nusawwiqu ha gizarun ka anna quruna qillatiha asiyu shine wanda aka kawo illa ya kashi baitin da aka kawo in ban da ainihin zahafin da aka ce dole yana zuwa ba wani zihafi lana ganamun mufa'alatun tab'ila ta kubuta nusawwiquha mufa'alatun tab'ila ta kubuta gizarun shine wannan da na zo maka dofi ka anna quru mufa'alatun ta kubuta na jillatiha mufa'alatun ita ma ta kubuta isiyu dama an ce dole za ta zo da kadafu to amma a wannan baitin fa zihafi nawa ne ya shiga إذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب اللذاذة والفتى زهافي نو ne ya shiga bayan zihafin da yake dole إذا عاشل an yi me an yi aso fata mi'atai wannan ya kubuta fata mi'atai wannan tafilar ta kubuta ni'aman daman dole za ta zo makadufa fakat zahabal ita ma ta kubuta lazazatu wal ita ma ta kubuta ko fata'u da shi yasa guda ɗaya ce kawai ta zo ma'asuba ko to ركبوا مع عشرة أقل منها ويبنيان فتحا إلا اثنين واثنتين فليؤرج وركبوا مع عشرة أقل منها ويبنيان فتحا إلا اثنين واثنتين فليؤرج وركبوا مع عشرة أقل منها ويبنيان فتحا إلا اثنين واثنتين فليركب فليعرب فليعرب وركبوا مع مع عشرة واتو مع دا دا سكوني أكن عين مع با مع وان شيء مع سيبيت يكري كو أنا مع عش يكري وركبوا مع عشرة أقل منها ويبنيان فتحا إلا اثنين ne wasu na ta yi ne faliyo an rage sun yi gaba da ko warakabu yadda sun yi tarkibin akalla minha abinda yake bai kai goma ba ma'a asharatin tare da asharatu idan za su kawo adadi wanda yake ya haura goma amma bai kai ishirin ba ya haura goma amma bai kai ishirin ba to yadda suke yi sai su kawo ashiratu ɗin su tarkibinsa tare da wannan adadin wato sai su ce ja anisna ashara rajula ko ja ani salasata ashara rajula ko ja ani arba'ata ashara rajula ja'ani hamsata ashirar rajula haka dai za su ta tafi da shi ja'ani suna ta ashiratan ra'ata ja'ani ko ja'atini salasa ashiratan ra'ata ja'atni arba'a ashiratan ra'ata wa yubnayani fathan in aka yi irin wannan tarkibin da adadin na farko da adadin na biyu duk sai a basu da fataha fatahar ta gini ce yanzu ka ce ja'a ni salasata ashara rajula to ja'a fili ne mari mabni bisa fata ni nunin nunin wikayati ne mabni bisa kasara yarko fa'ila miri ne mabni bisa sukuni a mahallin nasaba mafulu bihi ne ja'ani salasata ashara ko adadi ne murakkabi mabni bisa fata a mahallin rafa saboda fa'ili ne inda ka ce ja'ani salasata ashara rajulan to salasata ashara din sai ka ce adadi ne adadin murakkabin mabaniyu juz'aihi ko mabniyun juz'ahu alal fati fi mahalli raf'in fa'ilun rajulan kuwa tamizun mansubun bil fatatin zahira rajulan din tamizi ne wannan shi salasata ashara shine fa'ilin amma kuma ya zo mabni shi yasa a mahallin rafa yake amma yanzu an gina juz'ansa gaba ɗaya bisa fata hakanan ka ce ra'aitu salasata ashara rajula to salasata ashara din adadi ne murakkabi mabni bisa fata juz'an sabi da an yana su bisa fata a mahallin nasba mafulu bihi ne na ra'aitu rajulan ko tamizi ne wa ibn yani fatan duk za a gina su bisa fata illa isnaini wa sunataini sai ko isnaini da isnataini fal yu'arrabi su za a yi musu lirabi kamar tasniya amma shi na biyun adadin na biyu dai zai zama yana nan da fatarsa ba zai sauya daga fatar ba amma su isna da isnata za a yi musu li'irabi kamar li'irabin tasmiya za ka ce ja a nisna ashara rajula ko ra'aitu sinai ashara rajula ko marantu bi sinai ashara rajula ja a tinisnata asharatan ra'atan ra'aitu sunatai asharatan ra'atan maratu bi sunatai asharatan ra'atan wa ba suna min humusunai ashara na ba fanfajarat min husnata asharata ainan nan sunata asharata sunata din fa'ili ne fa'ili ne an masa rafa da alifi asharata ko wato murafi ilaihi ne an masa jarra ne da fata ko ko an babni ne ma bisa fata shi yasa a mahallin jarra kawai yake shi a sharata da hakanan ba suna min humusnai ashara na ba isnai mafolin ba asna ne mafoli ne na ba asna mansubi daya an masa nasba daya to falyu an rabe su isnani da isnata ne za a yi musu lirabi shi ne abinda wannan baitin da sharaɗin yake koyarwa shi a can an ce dole ka ce ma'a wa rakabu ma'a ba ma'a ba saboda ya wazanin baitin yake ya tabilar baitin takadi'in baitin ya yake wa rakabu wa rakabu mutafilun an yi mai an yi habanu ma'a ashiratin tafila ta kubuta kenan ko aƙalla fa'ulun ko ko fa'ulun mutaf'il ne sai a mai da shi fa'ulun yanzu fa'ulun ya aka yi mustaf'ilin ta koma fa'ulun kadau sai kuma da habanu an yi kado ne da habanu an yi zihafi da kuma illa ko kadau illa ce ko shi ko habanu zihafi ne min ha wa yubna min ha wa yub na ya nifat shi ma an masa fasa habanu ko han illa mustafil ko han illa mustafil ko sai a mai da shi mai mafulun shi kuma nan mai aka yi kado kawai aka yi ba a yi habanu ba a wannan an yi kado ne isnaini wasu wannan ta kubuta ko natai nifal natai nifal an yi habanu ko yu'ar rabi shi ma dai an masa habanu ko to wannan kenan wa rakabu ma'a ashiratin aqalla minha wa yubna ya nifatan illa isnaini wa sunataini fal yu'ar rabi sai mu bai mai tabaitin ko والتاء في الثاني من المركب من الثلاث وإلى التسع فإن ذكر فالأول بالتاء يقترن والتاء في الثاني من المركب من الثلاث وإلى التسع فإن ذكر فالأول بالتاء يقترن والتاء في الثاني من المركب من الثلاث وإلى التسع فإن ذكر فالأول بالتاء يقترن سنة قبالة والتاء أنا فاتات الثاني a adadi na biyu minal murakkabi inda yake an yi tarkibin adadin minas salasi tun daga uku wa ilattisi har ma a kai ga tara shi yasa sai ka ce ja'ani salasa asharata asharatan ra'ata ja'ani arba'a asharatan ra'atan haka ce dai ja'ani tis'ata am tis'a ashratan ra'atan ja'ani tis'a ashratan ra'atan tar sai ta zamo a tare da asharu din inda kana lissafa mata ne daga salasin zuwa tiso sai ya zamo kai ta jaridin su daga tar fa in zukira idan ko ya zamo ana lissafa maza ne ana lissafa abin da yake namiji ne fal'awwalu to shi na farkon shi ne daga ukun zuwa taran ya katarin bitta sai zamo shi ne ya haɗu da ta sai ka ce ja'ani salasata ashara rajulan ra'aitu salasata ashara rajulan marartu bi salasata ashara rajulan haka ce ja'ani tis'ata ashara rajula shi yasa kamar masu rubuta ayoyi na qur'ani da yake ayatu mace ce zaka ji an ce kaka salasa asharata aya ko ko da sura ce a goma sha uku malaba a surori na qur'ani wace ce salasa asharata aya ko ba kwajen aya din yake tafiya shine fa in zukira fal'awalu bitta ya katarin fal'awalu bitta ya katarin kaga kamar amma sha biyu ita sai ya zamo wato kamar hali ne da ita hatsi ita in an tashi idan adadin maza ne to da na farkon da na biyu duk bata idan kuma mata ne duk za a sata yasa za a ce za a na ashara rajula amma za a ce za a na ta asharatan mura'ata sai za a ce isna ta asharata wa ba suna min humusnai ashara duk ba a yi ta nisin ba isnai ba a ce isna ta yi ba ashara ba a ce ishirata amma can na suratul bakara ya yake واستسقى موسى لقومه فقلنا رد عصاك الحجرة فانفجرت منه نتا عشرة عينا نسي أكسا التتاني سي أدن قدادية ليس نتا دن دا عشرة دن ديك عينو مچچيكو عينو مچچي da ta idanu ruwa da ta ido mai gani duk mace ce a larabci ko ainun jariya fi ha ainun jariyatu daga aka ce jariyatu kuma an tashi tasgirin ta ma cewa ake wuyayyinatu wuyayyinatu a gabobin jikin mutum guda nawa ne ake tanisun su guda nawa ne ake taskirin su guda nawa ne yake ya halatta a yi tanisun ko a yi taskirin a gabobi na jikin mutum guda nawa ne haka yadu wacce ce ita ehem ga shaidu lahi magalulatu ko matsala bale da masu da tani sai wacce to wacce ce wacce wajibi a yi taskirinta kafa warijila hullati yaushe biya ba lazi yaushe bihi ba zakari ne ko amma wajibi taskiri ne ko ku ja'izu maliki ya yi akan wannan sata sana'iya kuma shehu jibril ya gara wasu a kai ko to wannan da yake nan sai mai in zukira fal awwalu bitta ya katarin ba ya bace ba ya katari ba ne ya katarin mai yi filistifhami kam bi muntasin fardin wa fil ihbari jarruhun tuhib mai yi filistifhami kam bi muntasif fardin wa fil ihbari jarruhun tuhib mayyis filistifhami mayyis filistifhami kam bi muntasib faradin wa fil ihbari jarruhun tuhib mayyis filistifhami kam bi muntasib faradin wa fil ihbari jarruhun tuhib sai mi gaba da yis kam kai wa kam filistifhami wadda yake ta zo ta istifhami kai mata tamizi bi muntasib fardin da suna wanda yake abin yi wa nasaba wato nan shi kansa ne yana sabtu kenan shi sa ka ce muntasib a fardin wanda yake ko mufradi kamta istifhami ana kawo mata tamizi mufradi mansubi sai ka ce kam daren malakata gida nawa ka mallaka kam daren malakata gida nawa ka mallaka ko kam kitaban ƙara'ata littafi har guda nawa ka karanta kam kitaban ƙara'ata littafi har guda nawa ne ka karanta yanzu wannan misalin an ce kan kitaban karata ya za a yi li'irabinsa kenan ya li'irabinsa zai zama kam ɗin ta zama maƙolu bihe ta malakata ya zama kenan a irin nan maƙolu bihe sai ya zama wajibu takadimi ne tunda ya zo mai istifhami istifhami ko lahu sadarul kalami lalle ne a magana a fara fadarsa shi yasa a nan zai zama wajibu takadimi ne kitaban fa tamizi ne mansubi to karata ko jumla ce wadda ta kunshi fili da fa'ili fili ne mari mabni bisa sukuni don ya sadu da lamiri mutaharriki ta ko lamiri ne mabni bisa fata mahallin rafa fa'ili ne ko haka ma kamdaran malakata ne haka dai lirabin zai zama wa fil ikhbari idan ko kam wadda take habariya ce wa fil ikhbari idan kam ce wadda take habariya kuwa jarruhu a masa jarra ta nizin nata untuhib shi ne abin da aka zaba sai ka ce kan kitabin kara'atu kai littattafan da na karanta suna da yawa littattafan da na karanta suna da yawa irin wannan akan kara min ma in an so a ce kan min kitabin karatu kuma shi na labari kan habariya a iya kawo tamizin mufradi ko jami a kawo dai mufradi ya fi yawa amma a iya kawo jami shi yasa kamar mai mulha di ya yi nuni zuwa ga haka mai fito fili ya faɗa ba baro-baro amma da ya yi nuni dangane da misalin da ya ce ta kolo kan malin a fadatu yadi wa kan ima'in malakatuwa a abudi malin sai ya kawo mafradi ima'in kuwa sai ya kawo shi jami da a abudin da ya kawo jami kaga don ya nuna ashe duk guda biyun ya halatta yanzu aka mashi misalin nasa kan malin afadathu yadi shi kuma ya za a yi lirabin sa kenan kan malin afadathu yadi ya za a yi lirabin shi ita dai kan istifhami an yi lirabin ta ko an ce za ta zo ne dangane da wato matsayinta ta kan zo far'i ce ita ba ba asali ba ce ba musnadu ba ce ko musnadu ilai ba rukunin isnadi ba ne to amma kan wadda take habariya fa kan malin a fada tuyade ya lirabinsa zai zama kam din mubtada ce ko to malin fa murafu ilaihim a fadat hu fili mari mabni bisa sukuni hu lamiri mabni bisa ramma a mahallin nasba mafulu bihi ne ko yadi fali ne marfu'i da ramma muqaddara ko murafi ne yin ramiri ne mabni bisa sukuni a mahallin jarra murafu ilaihi ko murafu ilaihi kuma wani wakacin irin wannan akan gara masa min tamizin kamar na ƙurani wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafatu wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafatu kan min malakin fis samawati la tuguni aka ƙara min din sai ya sa ita wannan min din ta zama mai za'ida ce ko min ce wadda yake za'ida kan min malakin fis samawati la tuni shafa'atuhum ya za'i irabin shi wannan da zai sa yi hali daga nikira a nan wace ce sifar kenan ai ba santa ba ai dalilin da za a faɗa a nan shine istifami tunda ya zo bayan istifami ya yi kama da faɗin mawaƙi kaka baitin da ibnu akil ya kawo a sharhin alfiya ko kusan duk masu sharhin alfiya ma sun kawo shi ko ya sa ya halhumma aishun baƙiyan fatara linafsika al'uzra fi ibadi hal amala ya sa ya halhumma aishun baƙiyan bakin hali ne daga aishin ga aishin nikira amma abin da yasa kai hali daga nikira saboda istifhami hal to wannan ma ka ga akwai kam wanda yake ko da yake habariya ce to amma ta yi kama da istifhamin tunda tafiyar su kamar ɗaya ne wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atun fa me matsayin wannan jumla inda latuni shafatu ita ce labarin kam din kam din mubtada ce inda aka fada latuni shafatu shine labari latuni shafa'atuhum to shi dai an fada mai yasbil istifhami kam imunta sifar din wa fil ihbari jawruhun tuhib kan wadda take habariya a mata jarra shi aka zaba ashe kenan ba wai lalle ba ne ita din ma a iya yin nasaba ko tunda cewa ya un tuhib an zaba ne ba cewa akai hatiman ba lalle lalle ne to wannan baitin da yake nan sai mai mai kam a ishi ne ban kara'ata littafi ɗai-ɗai-ɗai har guda nawa ka karanta har tambayar akan ɗai-ɗai wanda ta tafar ne ba a gaba ɗayansu to a kan istifamiya kamar babu ita a ƙwarari duk sai dai kan habariya sai dai a kan wadda take habariya amma ba ta istifani sai kuma yan uwan kan habariya kamar irin su ka'ayyan akwai ka'ayyan ko ka'ayyan fi sama wa ka'ayyi minatin fi samawa ce wa ka'ayyin min nabiyin kutila ka'ayyin din guda nawa ce a qur'ani abun fi'ili murari za a yi bayani akan fi'ilin murari'i raf'arsa da kuma nasbarsa da kuma jazmarsa ya ce murari'un karka na marihi ala arba'atin tarummu min hul'awwala murari'un karkana marihi ala arba'atin tarummu min hul'awwala murari'un karkana marihi ala arba'atin tarummu min hul'awwala murari'un karkana marihi ala arba'atin tarummu min hul'awwala sun yi gaba ɗaya murari'un fili murari'i karkana marihi da filin samari ya zamo ala arba'atin wato bisa haruffa hudu sawa'un dukkaninsu asaliyai ne shine kama awon fa'alala kenan tun da damin shine awo na ruba'i mujarradi guda daya awo na murari ya na ruba'i mujarradi guda daya ne tak shine awon fa'alala ko ko a'a mai harafi uku ne amma aka kara daya zama hudu to kamar awon af'ala ko fa'ala ko fa'ala to dai a auna auna nan guda hudu wanda dukkanin sumarin yana da harafi hudu ne to tarumu min awwala za ka yi ramma ne harafin murari'anci sai ka yi ramma ga harafin murari'anci kamar da haraja sai ka ce yu da harijo ko ɗam'ana sai ka ce yu ɗam'inu ko ƙashara ka ce yu ƙashiru ko barhana sai ka ce yu barhinu ko kuma a alama sai ka ce yu ulimu ko a hasana yu husinu ko allama sai ka ce yu allimu fahama yu fahimu gallaka yu galliko ko katala ka ce yu katilu nasara yu nasiru ko kuma wato dide ko awon afala ne ko fa'ala ko fa'ala dide yu ko u za ka ce wannan kenan harafin murari an lalle in fi ilimin harafi hudu ne zai zo marmumi a nan a nan kasan muna da littattafai guda hudu wanda suke watse wanda suka yi shuhura a nahawu a makarantu wanda kusan a nahawu kasa-kasa farko-farko ba masu shuhura kamar su ko akwai mulha ta kawo wannan matsalar ko ya mai mulha yake faɗa game da wannan anya kuwa har ruba'i مثل يجيب من أجاب الداء وما سواه فهاي منه تبتتا ولا تبل أخف وزنا أمرجا أها سيقا قامي بيت النوكو ويجي ويلتجي شتارة ويلتجي me wannan littafin shi ma yana da shuhura doratul yatima shi kuma ya ce lam taqulu min aflaha zaidun yuflihu wa ibtaha li nahwi yasri wa yafrahu me manzumatul ajrumiya amridi shi ma ya kawo wannan matsala asalin littafin bata ka bai kawo ba ajrumiya bata kawo wannan magana ba amma shi dai ya kawo daman ya ce mutammiman ligalibil abwabi fa ja'a misla sharhi lil kitabi ko ya yake cewa waftatahu murari an bi wahidi min alhurufil arba'i zawaidi hamzun wa nunun summa ya'un summa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata wa haythu kanat min ruba'iyyin turam wa fatuha fi ma siwahu multazam haka me wannan ya kawo ko amridi manzuwatul ajur nazmul ajurumiya shi yasa dilla ta tafannin hudu sun kawo matsalan nan to amma abin bukata a nan shine a duba a ga wane ne kawo wasa ya fi kyau dangane da yadda ya kawo din da fito da maganar fili ko shi dai mai mulha ya ce wanda duk ya girme su ko damun mai mulha ya riga su gaba daya ya riga a muridi ya riga wanne ne ɗayan ya riga ibn wardi ya riga a muridi ya riga harre harami mai duratul yatima ko tun da harami shi ai bai ma daɗe cancan ba ko bai fishe bai kai shekara tamanin ba da mutuwa ko ko bai fi shekara tamanin da mutuwa ba shi mai duratul yatima shi a muridi kuma shi ne ya ɗan daɗe kaɗan ɗari biyar da wani abu ko ɗari biyar kamar ɗari biyar ma kai ɗari hudu ɗari hudu da arba'in da biyu kenan ko ɗari hudu da arba'in da biyu shi amridi shi kuma ibn wardi ya kusa ɗari bakwai ko bai kai ɗari bakwai ba ɗari shida da tamanin dai da wani abu ko ɗari shida da tamanin da wani abu to shi kuma shi hariri shi ne ya fi daɗewa wajen shekara ɗari tara hadda wani abu ko da mutuwarsa to a duba a gani wayannan littattafan guda hudu ko wannan waƙoƙin guda hudu wanne ne ya fi kawo matsalan nan yadda za ta fi sauƙin fahimta game koyo shi dai hariri cewa yi waran muhamin mislu yujibu min ajabar da'i wa ma siwahu fahaya min hutuftaka wa la tubal a haffa wazanan amraja misaluhu ya sabu zaidun waya ji wa ya staji shutaratan wayal taji shi kuma ibn wari ya ce murari'un garkana marihi ala arba'atin tarumu min hul'awwala ko ba komai shi ana bai faɗa ba ya ce dai in hudu ne za a yi ramma amma cewa in ba hudu ba ne ya za a yi bai faɗa ba amma shi mai mulha kaga ya faɗa wa masu wahu fahaya min hutuftata wala tubal shi kuma amridi shi ya yi ce